بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab idan ba a mata ba muna dai cikin babu zihiri duk da mun samu ɗan tsaiko muna yin wasu 'yan bayanai gami da wato sihiri da kuma wato masu yin sihiri din a wannan ƙasa ta mu hausa ƙasan hausa da kuma yadda wato suke riya cewa wannan abubuwa da suke yi ba sihiri ne ba mun yi wato zama na ɗaya na biyu na uku a ina tsammanin ko na hudu ma kenan duk zama da muka a baya mun yi bayanin cewa wato hakika na abin da waɗannan mutane suke yi wadancan suna karmar wasu mun yi bayanin cewa hakikanin abinda waɗannan mutane suke yi wato shi ne asalin sihiri ɗin duk da su suna cewa ba sihiri suke yi ba amma babu yadda za a yi wato a ce wannan wani ilimi na musamman ilimi daga Allah ta'ala da manzon shi amma kuma duk da haka ana neman taimako na aljanu ana neman taimako na shedanu babu yadda za a yi shedanin aljani ya saukan ma wanda yake wato ba matsafi ba ba zai yiwu ba kawai sa kai maka hidima ubangiji ya riga ya bada labari cewa hal ulabbi kuma alaman tanazzalu alaman tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin atif wato shedanu in gade kaga suna sauka suna maka wasu hidimomi to sai dai idan ka zama makareci wato boka kenan atif ko mai yawan mai yawan zulubi to ba zai yi kawai haka nan ka mutum ya ce waɗannan shidanu shi ma ya zama annabi Suleiman ba annabi Suleiman lokacin sa ya wuce kuma ubangiji ya ya kebance shi da wannan bayon da ya bashi na wato hirimta masa da suka da aljanu suka yi da su da mutane baki daya amma a wannan lokaci wani ya ce aljanu za su rinka masa hidima ya ce je ku kala je kar ku kala a sai dai idan su za su za su nemi shari'a a wajen sa shari'a na neman karatu na neman ilimi wannan kuma ba wai sai su zo wajen ka sun ce ka ga mana ba inda ake katin nan su ma suke zuwa suna zama suna suna amfana amma ba wai ya zama kai ne kake cewa su yi ko kar su yi ba wannan ba daidai ne ba sannan kuma muka kawo magana muka kawo muka yi wato shimfiɗa wato dogon bayani akan wannan littafi shamsu ma'arif na wannan babban malamin na ɗan ƙasan algeria wanda ya raya wannan ilimi na taurari a ban ƙasa kusan duk ɗan baya ya rasu 122 bayan jira duk wanda suka zo bayan shi kusan akan wato littafin shi suke da shamsul ma'arif muka kawo banganu da yawa da ya faɗa a cikin wanda littafi wanda a cikin shi akwai akwai abin da yake zandaka ne ko kuma ma ka iya cewa wato saba ma Allah ne karara shakka babu abu ne wanda yake a fili cewa wasu daga cikin mutane wanda yake su ba su fahimci wannan abin ba mutum akwai wa'anda aka samu su sun riga sun rude suna tsammanin cewa wannan ilimuka da ake ilimi ne na Allah da annabi ilimi ne da Allah ta'ala ko manzan shi suka koyar a bayan aban ƙasa wasu sun wasu da yake sun rude wasu da yake sun rude zai ga suna suna suna suna tsammanin cewa wato wannan ilimi ilimi na musamman sai kaga suna zuwa ire-iren waɗannan littattafai da ake aka rubuta ana koyar da wannan ilmuka na taurari na bokancin taurarin suna zuwa suna ɗauko wasu dalasimai da su khatimai suna rubutawa a matsayin rubutun sha to kaga wanda su zuwa ba su ba su san wannan wannan kaga su ba su ba fahimci ina aka dusa ba ana iya samu kaga kawai ran juma'a ga wani ya ce wannan kaza yana kaza yana kaza in ka je ka duba sai ga ya ja ɗauko a wani littafin ne eh to shi kaga wannan yayi ne saboda yana tsammanin cewa wanda suka bashi sun san wani abu jahilcinsa ya kai shi haka ko kuma wato sakacinsa sakacinsa shi ma ubangiji zai iya kama shi da sakacinsa amma dai kai tsaye ba shi wannan kaka ai yana kyautar zato ne ga ga waɗannan wato manya-manyan jagoyi na ɓata ba wai shine wai asalin kan wawar gaman tsiyar ba asalin wanda suke kawo wannan tsiyar su ne manjan jagorinsa wanda suka rubuta wannan abubuwa suke yadawa a ban ƙasa amma duk da haka zaka samu wannan waɗannan ilmuka na taurari da kuma wato tsabbace tsabbace da ake dama tsibbu tsafi ai bahaushe ya daidai tsibbu tsafi kaga abin ya daidai eh kusan haka ya fasara maka shi eh to har yanzu ire-iren waɗannan mutane zaka samu suna wato cin karansu ba baka har yanzu a wannan ƙasa tamu ta Hausa za ka ga wato kusan hajjarsu suna ciniki suna ciniki a hajjarsu suna kuma mai da wannan ilimi ilimi na musamman wai suna cewa kai in baka sani ba kai ne baka sani ba kai ne mahajubi ne amma su ne suna da wani ilimi ne na batsini ko ilimi na ladunni saboda haka zaka samu suna malamai ne na wasu da rawanin malanta a kansu amma kuma suna wannan da ilimuka ka ga wani abu da zaka zaka ga wata dabi'a mai kishin ta juna kenan kaga malami kuma yana yin abin da yake shi fitaye daga musulunci to da ina za a samu haka to kaga ba zai yi a ce ya baka uzuri ba sai in ya ce maka ilimi na musamman kai ne kake ganin haka shi ba da shi daidai yayi to wannan shi yasa wato shi yasa wato dole a yi ma yan uwan mu wanda muke rayuwa a wannan bangare dole a musu bayani su bamci cewa waɗannan mutane dai da suke ganin kamar suna da rawanin malanta to ba malamai ne ba eh amma dai ce musu malamai da ana ce musu bokaye da yafi amma malamai a ce malami ne ko dan tsubu ko wani abu yafi yafi daidai akan a cika kira shi malami saboda nan ba malami bane zai kai zuwa ga batane saboda da yawan su za ka ga duk da suna cewa wasu na musamman ne Allah ya keɓance sun da wani ilimi to za ka same su duk manya-manyan laifuka da musulunci a suna aikatawa wasu su ma idan ka je ka tsaya ka kula da su suka baka labarin gaskiya abin da suke yi za ka ga mato ya ma cire mato wuri kan musulunci ne baki ɗaya ya yar abinsa sa yana yin wani rayuwa ne wanda yake yana nesa da musulunci to kaga wannan zai sanya wato ire-iren waɗannan mutane ya kamata a faɗaku a cikin al'umma ta ƙasan hausa ba da wani wasu al'ummai da suke gefen hausawan amma dai mu yanzu dai tunda dai hausawa su suke a nan muke rayuwa to kaga su suka fi shafan mu a har ma da waɗanda ba ba ba hausawan ba waɗanda suke ko gabas ko wani wuri da suke ire-iren waɗannan tsatsuba ya kamata duk su ji tsoron Allah su daina irin waɗannan abubuwa za ka samu banda banda wato ire-iren wannan malamai da suke cewa wannan ilimi na musamman banda haka sai su dinga kawo maka wasu sunaye na manyan-manyan malamin musulunci sai sai ai su ma an samu suna yin ire-iren wannan ilimuka kuma wannan ilimuka daga waɗannan malaman da aka samu to kaga duka wannan wato ya daga ce abin da wato kai tsaye malamai da suka san addini suka san wato shari'a musulunci sun san wani ƙarya suke yi babu yadda za a yi wato amintattun Allah a bayan ƙasa bayan annaba wato malamai su zamana kuma su ne suke kira zuwa ga fajirci ba zai yi ba bayan su ne asalin ulu baqiya su ne wanda suke hada banna a ban ƙasa kuma kace kuma su ne suke suka zama ƙarshen daga baya ba zai yi ba ba zai yi a ce malami wanda yake da malanta a kansa ba da rawanin malanta a kansa kuma a koma bayi da aiki sai sai kira zuwa ga kafirci zuwa ga zuwa ga fita musulunci ba zai yi ba saboda haka abinda suke dangata wa malamai da yawa malamai suka shuri wannan magana suke cewa wannan ba daidai bane kuma ƙarya suke musu zaka gani idan ka duba wannan littafi na Shamsul Ma'arif na Ahmad ibn Ali Albuni akwai abin da yake dangantawa da wasu da isnadi ba wanda isnadi haka ya kawo shi zuwa ga wasu daga cikin manya-manyan bayan Allah tun daga sahabbai da kuma wanda suka bi su kyautatawa wanda wato suna da wato kafa tabbatacciya a wannan al'ummar suna da wato harshe harshe mai kyau harshe harshe na ambato da yake ambaton su harshe ne mai kyau duk yayin da aka ambace su ana cewa Allah ya ji kansu da rahama to amma tare da haka sai ake danganta musu wannan magana to wannan ni yana daga cikin abinda in duk wanda Allah ya bashi ilimi na tantance gaskiyar labari da ƙaryar labari to ya san wannan labari ƙarya ce kai shi tsaye balle kuma malaman hadisi ma wanda su suke duba isnadin su gani wanda galibi in ka duba isnadin za ka same su ko dai wanda ma bai kai ba ko kuma wanda yake duk almajahil da a ciki ba a san su ba a ilimi a duniya a duniyan ilimi ba a san su ba kuma su suka ce suka suka ruwaito wannan abun har zuwa ga wannan babban malami ko babban sahabin suka ruwaito wannan abubuwa ko ma ya zama shi da ba can wannan mutumi da wanda yake tsantsakiyan an san shi katafaren makareci ne ko kuma shi kanshi ma ya fita musulunci ko kuma ya da wani abin da ake tuhumar shi da fita musulunci an ka duba cewa da littafi na shi a shi wannan albuni akwai abin da ya danganta zuwa ga Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq wannan wanda shi ake masa ƙaryar nan kusan malamai suna cewa ba a samu mahaluki da aka makarya irin wannan mutumin ba Allah ba wato in je kana neman wani ƙarya zunzurutun ta amma mutum gashi shi ba wai shi ba shine ya kallo man ba kawai Allah ta'ala da ya jarabce shi to babu kaman wato Ja'far as-Sadiq Jafar as-Sadiq kusan an mashi ƙarya ƙware da gaske shi wato dan daga Abu Abdullah ko Abu Ja'far al-Baqir babansa shine Abu Abu Ja'far al-Baqir shi kuma shine Ja'far as-Sadiq to shi Ja'far as-Sadiq shine Abu Abdullah to shi an masa ƙarya ƙware da gaske to shi ma masu irin wannan ilimi din su ba su bashi ba suna da wasu wasu wasu isnadoji da suka kirkira na ƙarya suka danganta suka ce wai ta hanyar shi ka samu wannan ilimi din wannan ilimi na bukanci ka duba gani yadda ake ake juya ma bayan Allah shari ba mutane ba sa tsoron Allah ba sa gudun su je su halin da su tashin kiyama su hisabi idan za a zalimi ne mutum dama can kuma ka mishi zalunci kai ma mutum mugu ne ko azzalimi ne ko kafiri ne amma ka mishi zalunci ubangiji ce sai zai hada ku da shi a shari'a to ina ga kaje ka samu mutumin kirki ka mishi ƙarya wannan abu kaga wato abin yayin muni kwarai da gaske daga ci akwai inda yayin magana cewa ya samu ilimi na batini ilimi na batini shine ire-iren wannan ilmuka yace ya samu wannan ilimi ta batini ne ya kawo isnadin sa shi wannan mutum ya albuni ta hanya al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq shi kuma daga manzon Allah Qasim al-Qasim ibn Muhammad ya daga cikin al-fuqaha sab'a a cikin manya-manyan malamai guda bakwai nan na tabi'ai bayan sahabbai guda bakwai da suka zauna a Madina wanda duk su suke yin fatawa a lokacin a Madina to alƙasar ibn muhammad yana ciki shi kuma wato a ɗan ɗakin aisha ne a wajen aisha ya tashi amma kawai sai je nan ƙaya masa wannan magana cewa ilimin batinin wa a wajen sai samu haka in kaje kalma can ƙarshen littafin nashi wai haka ya kawo cewa ilimin batinin ya samu ne wajen shi alƙasar ibn muhammad ibn abubakar siddiq da shi kuma daga manzon allah to kaga wannan shi da yake a ko da ma mun kaddara shi wani balle makarya yake masa amma ko da mun kaddara cewa qasim ibn muhammad shi ya kawo wannan magana to kasim ibn muhammad shi kanshi yace fada ce ce manzo Allah ya fada tsakanin shi akwai tazara to ka ce manzo Allah ya baka wannan ilimi na batini to ina ya bashi mafarki yayi inde ba ba an kowa wani kuma magana cewa za a rika daukar mafarki ba a wurin shari'a to kaga shi kanshi wannan ai karayen isnadi ne akwai wanda kuma ma yake kai suke tikewa zuwa ga Ali bin Abi Talib akwai wanda kuma yake tikewa zuwa ga manya-manyan wato bayan Allah Anas bin Malik akwai wanda yake ake cewa Muhammad bin Sirin daga ga Isra'ila ce Muhammad bin Sirin zuwa ga Anas zuwa ga manzon Allah ire-iren waɗannan ilmuka to kaga wannan tun inda ana kawo ire-iren waɗannan banya-banyan bayan Allah kuma ana lankaya musu wannan ilimi na tsabu na surkullan nan a har dole wani ya zo bayani dole a samu al'umma su zo ta bayani in ba so ake duk mu shiga cikin fushin ubangiji ba dole in aka zo wato gaba irin wannan gabar to sai an yi magana saboda an nuna wa mutane cewa waɗannan mutane ba ba sa kan komi ba suna kan shari'a ne na musulunci ba kuma abin da suke yi ba musulunci ba ne kuma abin da suke lankaya ba manyan bayan Allah to wannan wannan ƙarya suke yi nan ne a littafin ya kawo cewa ilmin huruf wato wannan ilmuka na duk wani harafi ko wani harafi da sirrinsa yace wa ya samu sai daga al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri shine al-Hasan ibn Abi al-Hasan ibn al-Yasar al-Basri babban malami dan da ya rayu a kasan Basra babban malami ne mai tsoron Allah da ubangiji da ubangiji ya sanya wato in dai yayi wa'azi to kowa da kowa na jin wa'azinsa ubangiji ya sanya harshe mai dadi a bakinsa to wasu suka ce wai wannan ilimi na na sirrin harfa shi gashi malami ne na hadisi gashi malami ne na mai wa'azi mai sa zukata su jike gashi malami na qur'ani shi kusan ba inda bai taba ba saboda haka amma sai suka suka dinga suka ce shi ma ilimi na sirrin wannan harafi a ce kowane harafi ba sun mi ara inda na bismillah ba ta da harafi sun ta da harafi mi ara ta da harafi kuma duka bismillahir rahmanir rahim da harafin na ma cikin badinta to wai yana wannan miyagun ilimuka da yaje samu wai shine yace ya same shi daga al-Hasan al-Basri daga isnadin sa to kaga wannan wannan shi ma daga jinsi ka san wato ƙarya aka ma Hasan al-Basri wannan ba zai zama ba zai zama daidai ba akwai abin da zaka gani yana ana dankata musu daga manyan manyan malaman musulunci irin su Muhammad Abu Hamid al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali da ire-iren su da ire-iren su wanda duk wannan ƙarya yake musu abin da nake cewa ƙarya ko da shi ba shine ƙaryan ba to amma dai wanda suka bashi wannan isnadin na farko dai idan ka je ka duba isnadai ne da yake akwai majahil a ciki wanda yake wato majhul ne wanda wanda ba san shi ba daga wanda ba san shi ba daga wanda ba san shi ba kaga ko wannan ma ya ishe ka bayani ko kuma ma ka je ka duba kana cikin duba isnadai kaga wani ka ta fara magareci ne ko wani ma an kashi saboda zindiƙanci ne ire-iren wato manya-manyan salaf ɗinsa irin su hallaju hallaju an kashi saboda zandaka ne shi sau tsabar ɓannasa ta yi ɓanna shi ma dama kuma yana yin ire-iren waɗannan ilmuka ne na sufanci da kuma waɗannan tsabi ɗin sau da aka da ya je tsiya shi ne aka je aka kira shi gaban jama'a aka kira mushi laifinsa aka karanta masa sannan aka ce to dole kai a ɗauki dokar musulunci akan ka aka kashe shi kuma bar da aka ga sufaye na suna ta wato kewaye da shi suna ganin kamar su abin da aka yi masa babu zalunci aka masa bayan doka ne na musulunci shi sa ibnu taymiya yake cewa duk wanda ma bai ji dadin cewa an kashe hallaji ba to shi ma munafiki ne eh munafici ne a zuciyarsa saboda saboda ai dole ka ji cewa kafiri ka- ka ce shi ba kafirin ne dole ka ji zindiki abin da yayi na zandaka ka ce shi ma wato abin da yayi shi ma zandaka ne ka fito fili ka yi bara'a da shi haka kuma wato zaka samu ibnu arabi da manya-manyan wato wanda aka saba sanin su cewa su dama karkatattu ne a wannan al'ummar Ah, za ka su ne asalin salafinsa su ne wato jagororinsa amma ya zo yana nan kayama wato manyan bayan allah ire-iren waɗannan manganu kaga ba daidai bari kuma kar a rudu duk yayin da aka ga wanda waɗannan waɗannan to in aka ɗauke su aka kai ma manyan malamai da suka san me suke yi musamman ko da ma ba ba malamai ba malamai ba ko ɗalibai da da suka yi tantance ingancin magana da wanda ba ingantacce ba za su ga maka wannan ai babu yanda za a yi wato a ɗauki shari'a ta wannan bangaren ba a ɗaukar shari'a ta hanyar wanda baka sani ba eh, kawai wani majhuli daga majhuli daga majhuli ka samu ta sasul majahil duka wato ja- wa- ba san su ba suka rinka rawaito wannan magana su ce sun dauko wani bab- wani sabo shari'a ilimin harabi ilimin tsafi a ce daga manzo Allah kuma kuma wasu ne ba a san su ba ana sai a fara ji an ce irin su ibnu abbas irin su ibnu umar su aisha suka yi ruwaitowa a cikin littattafai su ma muji mal- su imam bukhari su imam muslim da su imam muhammad kowanne yayi wani babi yace to ga wani babi fa ga wani ilimi na musamman sai su kawo shi amma ba su kawo shi ba sai a littattafan ku ake samu ake samun wannan abubuwan ku ko wanda ma an san ku an san ku mutane ne da da karkatattu ka- dukkan su karkatattun kuka ne a cikin su ba wani wanda yake daukan ilimi addini ah, ta hanyar da ta dace da ba duka daga wanda yake yin bidoyinsa yake bauta ma Allah da bidoyinsa da san zuciya sai wanda yake bautan Allah da wani surkulle iri iri saboda haka wannan duka ba malamai su tuni suka faɗa cewa wannan ƙarya yake musu banda wannan kuma zaka same su wani lokaci ha wasu littafan ba suna danganta ma wato manya manyan malaman musulunci wasu littafai suna cewa wannan littafai wasu suka wallafa su akwai littafai da ake ba- a, dangantawa zuwa ga wato Imam al-Ghazali Imam al-Ghazali Allah ya jarabce shi da yawa Allah ya jarabce Imam al-Ghazali da yawa Allah ta'ala ya ji kasar rahama Allah ya jarabce shi da wato abubuwa da yawa da aka dangala ga masa shi kansa Ai, akwai littafin alhayatus sa'ada akwai littafin al-madnun bihi ala ghairi ahlihi wannan littafai da yawa malamai suka ce wannan ƙarya aka masa kwata kwata ma Imam Al-Ghazali bai san littafin nan ba saboda dama littafai ne a ciki babu abin da ke ciki sai tsabi sai kafirci sai zalaka a cikin shi kuma a ce an dangata Imam Al-Ghazali kaga ba daidai ne ba Uh, nan kaga Imam uh, wato malamai suna da suke da suke da wato insafi suke da adalci imamu al-ghazali yana da marhaloli zango zangogi da yayi a rayuwarsa akwai zangogi da yayi a rayuwarsa wanda ta karshen ta fita bi ta biyin kyau ta biyin ta fita ɗayan kyau so ya ya dinga yi wasu zangogi a rayuwarsa da a ciki ya dinga a kuma kowane zango ya wallafa wasu littafi masu dan hadari kowane zango da ka same shi ya wallafa wasu littafi littattafai masu hadari akwai lokacin zango da yayi na falsafa Eh, daga nan kuma sai ya jirga kuma kuma a ilmul kalam da ya tashi daga ilmul kalam kuma ya je kuma kuma ya shiga kuma sufanci shi kuma ya kuma shiga sufanci na abin da ake kira a tasawuf littahaqquq ba takhalluq ba a tasawuf littahaqquq da kamar da wanda ke kanta littafin shi Usman da zai je ana bambance tsakanin tasawuf littahaqquq da kuma a tasawuf littahaqquq wanda su Ghazali da su al-Muhasibi suka suka yada a ban a ban kasa to kowane zango zaka samu shi Ghazali ya wallafa littafi wasu daga cikin suna da hadari ma kwarai da gaske to amma duk da haka duk hadarin su sai gayan abin da zaka ce shine da ya saba ko yayi wata bid'a ko yayi wani abu amma ka je ka dangata mushi wannan wadannan abubuwan da malamai ke cewa abin da ke cikin wadannan tafan guda biyu kafirci ne ba baki da kaga ba ba bi dace ba saboda haka ba- baya da kyau a dinga dangata maka zali cewa yana da wasu tafai guda biyu sai sai az-zahabi da wasu daga cikin manyan malamai suka ce ƙarya aka masa sannan ka ba za ka dangata ma mutum abin da yake a in ma da can yana da wasu ra'ayyuka to daga baya dai ya tuba ya tuba wanda aka sani aka san tarihin Ghazali daga baya dai waɗannan ilmukari ya tuba kamar da Ibn Arabi Ibn al-Arabi babban almajirin sa yake faɗa yake cewa waɗanda akwai abubuwa da yawa da Ghazali ya dinga son ya bar su duk da dai ah, wato ya- abin ya dinga zami shi yana ƙara faɗi amma kuma duk da haka dai ya bar wasu abubuwa da yawa saboda haka to al-Ghazali ba zai yi ka danganta mace wasu wasu ilmuka na a wasu littafai wanda ba- wanda ba daidai ba wanda littafai ne da aka gina su akan wato kishiyanta musulunci banda shi za ka kulta da za ka kara dangata mai imamu suyuti imamu suyuti a khatimatul huffaz imamu suyuti ya rasu 1911 akwai littafi da kitabun rahmatu fi tibi wal hikma wani littafi da aka rubuta aka ce wai rahama ne cikin gami da atib da kuma alhikima shi su ba ba ba ba komai a ciki sai sai tsubbace tsubbace sai kuma su kullun nan sai khatimai to wani abu da zai baka mamaki shi al-shi al-asyuti babban malamin hadisi ne sannan kuma banda malamin hadisi ne shi yana daga cikin ma wanda yake haramta ta ilmul kalam amma kun da wani wani abu irin wannan kun danganta masa shi ire-iren wannan ilimin kan kwata ta baya so ba shi duk wani ilimi da yake bako ne a cikin addinin musulunci shi imamu imamu imamu su daga cikin wanda yake wanda yake wato wato haramta shi kamar da imamu al-ahdari kusan mi ahlal yana da wani tafi as-sulamul munawraq fi ilmi al-mantiq to a ciki ne yake waƙe wake cewa wal khulfu fi jawaz al-ishtighali bihi ala thalathatin aqwali yana magana akan wai halaccin koyon mantiki ana yi a makaranta shi ne to akwai sabani akan manganu guda uku akwai sabani manganu guda uku wasu sun halatta wasu sun haramta wasu kuma sun yi tsakatsakiya suka ce suka kawo sharadi to shine wanda ya fara kawowa yana cewa sun haramta shine ce fa inna ibn salahi wan nawawi harrama yace wace wannan malamai annabawi ibn salah sun haram sun sun haramta wannan ilimi to imamu sidi kuma yana daga cikin wanda ya bi su akan haka shi kuma shi yana ganin ba halal bane yace da ya fara yi yace cewa ya ji zuciyar shi na kullewa kawai sai ya daina sai ce ubangiji sai ya musanya mun da ilimin hadisi a cikin sa to kaga kaga amma jidda aka shine aka danganta mishi wannan littafi na kitabut tibi wal hikma shi yasa mai kashfu zunun mai kashfu bunun yake cewa wannan littafi na wani mutumi ne ba hadi ibn ibrahim kuma a cikin sa babu wani malami yake cewa kamata ya ma ba ka a ce mashi ar-rahmatu fi tibi wal hikma a ce mashi al-la'natu al-la'natu fi tibi wal hikma saboda abin da ke cikin sa wato na na kayan tsubbu da kuma wato fita daga cikin musulunci so da aka duk ire-iren waɗannan wato littattafai da za ku ga ana danganta malamai a ce mana hatimin nawaye wannan hatimin nawaye ku ga wani lokaci an je kasuwan kasuwan juma'a a irin masallatanmu ana cewa wannan hatimin nawane ne duk ƙarya ake musu eh duk duk abu ne wanda in ka ce ka ce a ina mutum ya samu abu ƙaƙida ƙeƙirƙeƙi ta ilimi ba za a iya tabbatar da shi ba kuma in ka je kana nema ka ce a ce littattafan da malam wane wanda ba akwai wannan za ka same shi babu game da kamar da akwai sun tafai da aka an dangata ba shi abu kazi jailan eh anan kuma yanta nan garin kano in ga yi dubuwar sauran duniya kuma shi mutumin da ya ta koyarwa a iraki in ga je sauran duniya duka ba za ka samu littafin nan ba amma sai a kano zai haihuwan kano ya zo kano ne shi Allah ya kyauta a to su ma haka za ka ana danganta manyan malamai irin wannan wannan abu a wannan wato abubuwan duk ba daidai bane duk wannan kaga ana danganta malami irin wannan to kar ka rude ka ce wai to ai gashi an ce mutanen kirki suna yi kuma gashi ana faɗa suna yi ƙarya yake musu eh kuma ya isan maka ba wani abu mamaki bane a jin malami ƙarya aka ba annabi sulaiman ƙarya ba qur'ani gashi ya ga mana annabi sulaiman ƙarya annabi sulaiman ƙarya aka mushi ƙarya aka ce yayi shi ma yana sihir balle kuma malamai ba wani bambanci ba wani wato abin da baka babaci in an ce abin da ake dangata malam wani ƙarya yake masa tun daga shi annabawa su ma ana dangata musu wannan a cikin littafin nan fa muka shi mun faɗa ta sati muka ce ta annabi annabi Musa da annabi Isa duk an musu wannan ƙarya an ce su shi ma wannan shi ma da yazo da kisan dan nan aya ka abuwar kaza yayi shi ma da yazo ya zungura wani ya tashi kawai daga daga mutuwansa shikenan shi ma wai wani abu yayi to kaga yanzu aka dangata ma manyan manyan annabawa ul azmi na rusul balle kuma wani wani malami wanda yake wato mabiyi ne shi ma so da haka duk wanda ba zai bana baka mamaki ba in kaga ana dangantawa a ce malam wani yana yi ko ka gan shi yana yi an ce ai na tsayon dare amma fa yana tsayon dare amma kuma yana wannan ilimin a wannan duka ai ya bata tsayon dare shi da kashi da da yi saboda duk wannan abubuwan da yazo da shi ai ya bata saboda haka duk wannan karka karka rubu da shi a yanzu bari mu kawo manganu na malamai da wannan al'ummar wasu daga ciki ne amma suna maganar su ganin su suna da yawa wasu daga ciki za mu kawo wanda suke wato rarrabewa inda muka rarrabe muka ce akwai ilmun nujum al-hisabi at-taysir da kuma ilmin nujum at-ta'thiri ilmin taurari iri biyu ne akwai ilimin da yake na kimiyya ne wanda ko ka akwai wanda ba ana kwantar shi a jami'a eh ana kwantar shi a jami'a ba da bambanci da da musulmi da wanda ba musulmi wanda je karanta in ka karanta ka iya kai ka iya eh ba bambanci da karanta ka duk wani ilimi to wannan ba shi ake magana ba wannan ilimi ne sai akwai kuma bangaren wanda ake yi wanda shine mai muke haramtawa muke cewa a ce wai wato farin cikin mu ko rashin farin cikin mu ya da alaka yin tawaran sama muka ce wannan shine haramun balle kuma a rika yi mishi magana ma ana jin cewa yana amsawa kuma yana biyan wasu bukatu to yanzu za mu kawo wasu daga cikin magana da wasu daga cikin malamai na wannan al'ummar wanda suka yi magana akan waɗannan abubuwa guda biyu kowanne na farko za mu kawo magana kan ilimi shi ilimin tawaran a ilmance da kuma ilimin tawaran a wanda yake wanda yake na bokanci ne wannan akwai imamul khattabi imamul khattabi babban malami ne ba wai ba wai na yanzu bane tun kanni na na hudu ya rayu ya rasu kuma مالك توا أما علم النجوم الذي يدرك من المشاهدة والحس كان يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه yake cewa ilimin taurari wanda ake sanin shi ta hanyar mutum ya tsaya ya daga kai ya kalla ya ce eh kaza ga hadari wannan in kaga alamar kaza zai faru wani abu na ilimi yace a yudraku min al mushaharati wal hissi abinda daga in an zo an lura an zura ido za a iya ganin sa kana yu'rafu bihi zawala kamar a san ka an yu'rafu bihi zawal kama a san wato zawali a ce rana ta ta gota zawali a san da wannan ilimi kaga ilimi ne ai a san cewa rana ta gota zawali wa tu'lama bihi jihatu al-qibla kuma ake sanin wato bangaren al-qibla kai ina ce al-qibla a ce aka wacce kaza ce kaza ne kaza ce da ƴaƴanta kaza kaza kaza kaza wannan in ka ganta a wuri kaza to kuma dan ka ta fito a wuri kaza kuma tana bangaren gabas ne dan ka ta fito a wuri kaza tana wannan kaga ilimi ne shi ne ce fa innahu ghayru dakhil fi ma nuhiya anhu wannan bai shiga cikin ayarin abin da aka hana ba bai shiga cikin abin da aka haramta ba saboda wannan shi ilimi ne tsantsansa ibn taymiya shi ma ya wani magana kwatankwacin wannan yace laita khabarul hasib bidhalika min babi ilmi al-ghaib mutum ya ba da wani mai ilmin hisabi ya faɗi cewa kaza zai faru yayi lisafin can shi ya kuma duba duban shi ya fahimta cewa iliminsa ya fahimtar da shi cewa lallai za a yi kusufi za a yi mashaƙo na wata ko rana ya faɗa kuma ce za a yi kuma aka zo aka yi shi wannan ba ilimi da gaibu ba wanda ilimi ne na musamman wanda wani ilimi ne in ka je ka gani kawai ka gani ba da bambanci da sauran ilimuka da muke mu ba a ƙasa a ga wanda suke da ilimi na likitanci akwai yadda suke suke su fahimci cewa wannan namiji za a haifa ko mace za a haifa wannan dai ilimi ne ba a cikin ilimi na gaibi amma mu dinga mai da'awan cewa wato su waɗannan taurari na sama suna da wani tasiri wajen farin ciki na rayuwar ɗan adam ko kuma wato rashin rashin farin ciki ko kuma rashin albarka da kuma jin cewa wato su waɗannan taurarin suna da wani ƙarfi suna da wani ƙarfi da suke amsa buƙatun ƴan ƙasa kuma idan aka roƙe su suna amsawa su ne kuma suke yi to wannan malamai da yawa sun yi magana akan cewa duk wanda ya yi wannan wato yayi abin da yake haramun kuma ana ma tantama kan musuluncinsa bala ku ji abinda imamu shafi'i yake bala imamu shafi'i ai kowa da ya san mazhab mai mazhaba dalibin imam malik ba wani yanzu ne ba yace idza ta'allama sihra idan ya koyi sihiri qulna lahu sai mu ce masa siflana sihraka zo ka siffanta mana sihirinka fa yin wasafa ma yujibu al-kufra idan ya wasafta mana abin da ke garar da kafirci mithla ma taqadahu ahlu babil misalin kafircin da mutanen babila suka kudurce من التقرب إلى الكواكب نكسنتم كوراري السبعة غدا بكم وأنها تفعل ما يلتمس منها kuma cewa wannan taurarin idan aka yi wasu abubuwa daidai lokacin da wato suke da suke so za su amsa kace annaha taf'alu ma yultamasu ma yultamasu minha kuma suna yin abin da aka roke su fa huwa kafir ce wannan kafiri ne Imam Shafi ya faɗa wannan magana amma kaga yanzu wani wani ya ce shi ba zai fita ba sai sai tauraruwa tauraruwa ta ga mishi wani ya ce shi ba zai zauna tawarwa ta ce zauna wani ya ce zai yi wani abu lokacin tawarwa za ta ce masa lokacin da za a samu wato fatahi wani ya ce ba zai yi ba saboda lokacin ne za a samu wato kullewa abubuwa to ka gama shi ne ka yi ba kana tsammanin cewa tana amsa addu'anka shi ne mamu shafi cewa wa annaha taf'alu ma yultamasu minha tana biyan bukatunka fa huwa kafir wannan kafiri ne mamu shafi kenan shaykhul sa'ib tamiya shi ma a cikin fatawa kusan wannan magana yake cewa sina'atun muharramatun bil kitabi was sunnati wa jima'il umma yake wannan sana'a na ilmin taurari na tsubokanci sana'a ce wato haramun da harshen qur'ani da harshen sunna da kuma ijma'in malaman al'umma nan duka yace bal hiya muharramatun ala lisan jami'il mursalin yace dukkan annabawa da muka da aka aiko Allah ya aiko su ba wanda bai ce haram bane wannan ilimi na inji Sheikh Usai bin Taniya ba wanda bai ce wannan irin ilimi za a ce wai za a ba wani wani halittar Allah ƙarfi da zai dinga biyan bukatu na kawo alkhairi ko kuma tunkuɗe sharri ba wanda da ce wannan haramun bane saboda wannan wani abu ne da yake da ubangiji yake banta da wannan ubangiji yake banta da halitta shi yake banta da baiwa da kuma da kuma kin bayarwa saboda haka yanzu ka je kai ba wani Allah ta'ala wannan abin to yanzu ka yi shirka kai da shi shi ta ibn taymiya yake cewa wannan muharram abu ne wanda yake haramun ijma'in malamai baki daya kwatan kwacin sa ɗalibansa imamu zahabi shi ma yake faɗin wannan magana yake cewa qad ja'atin nusu kasa akwai akwai lokutan da masu ilimin tauraron suka rika cewa a duniya ba ta wuce adadin wasu lokuta ba shikenan daga nan kawai in aka wuce kaman a ce dubu bakwai yanzu dubu shida ake da sauransu da kaza kaza wa ma san wani ita dubu shida amma a ce in dubu shida yan kai ne yanzu aka shiga cikin kwanta bakwai shikenan wai za a yi tashin kyalkiyama suka ce me aka yi suka ce ai sun yi sun yi lissafi sun sun yi waye sun yi waye sun yi waye to wannan shine imamu zahabi ke musu ke magana kansu yace qad ja'at nusus fi fana'i hadhihi ad-dam yace nasoshi sun zo sun ba mu labarin cewa wannan duniyar da za ta zo karshe wata rana wa ahliya kuma cewa mutane in duniyar da za su mutu wata rana dukan su wa nasfi al-jibal kuma Allah ta'ala da manzon sun ba mu labarin cewa za a mutsike wato duwar wasu duka وذلك تواتره قطعي لا محيد عنه yace wannan tawat ya zo ta hanyar gangami ta hanyar gangan ku yazo mana a qur'ani da sunna ba kwata kwata ma ba zai yi a ce ma ba zai ba za su faru ba la mahida anhu ba zai yi tabbatar da wannan nasin ba fala ya'lamu mata zalika illa Allah amma ce ba wanda ya san wannan sai sai Allah ta'ala faman za'ama annahu bi'ilmihi bi hisabi wanda yace wai saboda ya san wani ilimi na hisabi aw shay'in min ilmi harfi ko ya san wani ilimi na harafi ko ya san wani sirri na harafi aw bai kashafin ko an mashi wani kashafi an yaye mashi wasu abubuwa na gaibi aw bi nahwi zalika yace ai shi kwata kwata ko makamacin haka yace ya san yaushe za a tashi alkiyama fa huwa dallun mudil wace wannan batacce ne ko mai batarwa ne kaji abin da imamu zahabi yake faɗa shi ma banda wannan akwai imamu al-khatib kamanun su imamu al-khatib al-baghdadi shine yake cewa wa inna unasan jahala yace wasu mutane jahilai kaga haka kira su yace wasu ba ba me ba me yin irin wannan abu sai wanda ya jahilta hakikanin shari'ar annabi to wa inna unasan jahala yace wasu mutane jahilai bi amrillahi da da yanda ubangiji ke gudanar da lamuran sa qad ahdathu fi hadhihi an-nujumi kihana sun kirkiro ilimin bokanci a gami da wannan taurarin man a'rata bi najmi kaza wa kaza kana kaza wa kaza suka ce wanda ya tashi zai angwancin sa ya angwance a cikin a lokacin tauraro kaza da kaza to kaza da kaza zai faru wa man safara bi najmi kaza kaza kana kaza wa kaza ce wanda kuma ya tafiya a lokacin tauraro kaza da kaza kaza da kaza zai faru da shi kaga da wanda ba shi ne da ake ba zan je in zan je in yi tafiya in ce a duba mun in gani a gani mutum zai tafiya ce a duba masa a gani akwai nasara ko babu nasara shi ake faɗa kaga kuma akan shi suke magana shi shi ma da cewa wala amri ma min najmi illa yurad bihi al-ahmar wal aswad yace kai to yace ai bu sani ba ma min najmi babu wani tauraro illa yurad bihi al-ahmar wal aswad sai a cikin sa ana iya haihuwan wani wanda yake ja ko ko ko ko baki wala ba ba abinda ba a samu a cikin a cikin wato wannan watan in a watan da watan da kake cewa wata ne bi alkhairi to a cikin da iya samun sharrin kuma والطويل والقصير ana iya samun dogo da gajere wal hasan waddami ana iya samun kyakkyawa da wanda ba kyakkyawa ba muna wama alima hadhihi an-nujum wa hadhihi ad-dabba yace kuma wadannan tawari ba san komai ba wannan dabba da ake cewa ta san wani abu ita ba ba san komai ba wa hada tayyir wannan wannan tsuntsun da larabawa ke kada shi sa gani su ce ko zai san alkhairi ko bai san alkhairi ba shi ma duka ba san bi shay'in min hadha al-ghaib san wani abu na gaibi ba walau anna ahadan alima al-ghaiba da wani zai iya sanin gaibi la alimahu adam da annabi adam ya sani alladhi khalaqahu Allah bi yadihi wanda Allah ta'ala ya halice shi da hannunsa wa asjadahu lahu malaikatahu kuma ya sanya malaiku suka masa sujada saboda ilimin su da ya bashi wa 'allamahu asma'a kulli shay'in kuma ya sanar da shi wato wato sunaye da ya faɗa mishi wanda ta wannan ne ya sharafa shi akan sauran malaiku inda wani zai san wannan ada ya fara ga annabi adam ya sani amma kawai annabi adam bai sani ba kuma sai a sake sai akwai a faɗa musu taurari ba zai yi ba saboda haka wannan duk wanda yake wannan kare tsammanin cewa yana yin wani abu na daidai ne yana yin wani abu ne da malamu sun ci suka halatta mushi ko musu ka zartar abin da yake ci idan ma yana ci to abin da yake ci suna shi falwazul kahin wato wani abu ne yake ci na haramun kuma yana shi maka shi wato dukiya ne na sukutu bai sani ba abin da za mu cike da shi shine magana na shekul sa ibn taymiya wanda magana ce mai kyau ta yi kama da masu yin irin wannan laifi a wannan kasar tamu ya faɗa ce yi za ku dilala fi umumin risala shafi na talatin malam bayan ya gama koro jawabin masu yawa sai ce al-maqsudu abin da ya nufi a nan an da ahalar balali wal bida maɓannata ɓatattu da kuma matsayin bida'a allazi na fihim zuhudun wa ibada wanda a ciki za ka same su wani lokaci akwai wani gudun duniya ko ibada ala ghairil wajhi shar'iyya amma kuma suna yi ba a fuskar shari'a ba walahum mukashafatun suna da wasu wasu kashafi da suke yi suna cewa ubangiji na yayi musu wasu abubuwa saboda warzi'i da suke yi walahum ta'thiratun ba suke cewa wannan ibada idan suka yi suna da wani tasiri da suke samu kamar mutum ce in yaji idan aka kida a gaban sa zai sami jin dadi zai kuma ƙara sanin ubangiji in yayi wani ilimi ga nasiri ko wani abu shi ma yana ƙara sanin wani ilimi na gaibi yake cewa ya awuna kathiran ila mawadi' ila mawadi' shayatin da yawan su zaka same su abinda suke yi shine suna ne suna wato zuwa su fake ne da inda ake samun shedanu a wajen kuma wannan kaga ta yaya za a yi wato abin ya zama ilimi na Allah wato alhali kai inda kake zuwa kai abin ma na musamman sai ka je ka kintace inda shedanu ne asali aka san suna zama a wajen malace ya wuna ila mawadi'i shayatin allati nuhiya 'ani salati fiha inda ma aka ma hana ai sallah a wajen lana shayatin tastanzilu alaihim biha saboda shedanin anan ne kawai suke sako musu mutum ce ba zai je wajen duhu sai ya je wajen duhu sannan ya gama wannan abubuwan sannan shedan zai zo masa to ta ina duhu da haske za su zama daidai ta ina duhu da haske za su zama daidai ko a ce shi ya je bayi ko ya je wajen kazanta ko ya sai ya je ya sa ma kanshi yunwa haka shi wani albuni ke cewa yake ka saba da yunwa wasu ya sa ma kanshi yunwa tukuna saboda ka ga in ka saba kanka yunwa ba dole daga baya ka fara ganin wasu tartara ba kowa ba kowa mutum je gani gaga kaga zai ce ya gani kowa bai gani ba yunwa mai ba ta kawo ba ba wace na cewa fyaɗe yaro fyaɗe babba ai ba abin da ba ta ba ta lullawa yace tastanzilu alaihim biha wa tukhatibuhum ash-shayatin kuma anan ne kawai shedanin ke musu magana bi ba'd al-umur sai su gaya musu wasu abubuwa kama tukhatibul kuhar kamar da suke wato magana da bokaye wa kama karata tadkhulu fil asnami kamar da kuma suke shiga cikin wato gumaka kaga mutun ya zo yana bautan gumakan in ya aje wasu abubuwa kawai sai ga gunki ya masa magana ko ya musu wasu abubuwa na na mu'jiza wa tukallimu abidul asnam kuma suna magana da masu bautan su wannan gumaka din wa tu'inuhum fi ba'd al-matalib kuma suna taimakon su akan wasu abubuwa da suke roƙon su kama tu'inu saharat kamar yadda suke taimakon matsafa wa kama tu'inu ubad ubad al-asnam wa ubad shams kamar yadda kuma suke taimakon wato masu bautan gumaka da masu bautan rana da masu bautan wata wal kawakib da masu bautan taurari idza abaduha yayin da suka bauta musu bauta kuma shine wato ka rika bin su saura kafa idza abaduha allati yadhunnuna annaha tunasibuha suka nemi kusancin su da wani bauta wanda suke tsammanin cewa wannan bautan ne wannan bautan shine ya dace da su min tasbihin ta yanda suke wato tsarkake su wani ba su ba su sa wani kaya na musamman wa bukhurin kuma za su wani wani tirare wa gairu zalika ko abin da ya kama da haka fa innahu qad tanzilu alaihim shayatin idan sun gama yin wannan abubuwan duka kaga ne hada hada masu ilimin tawhid fa innaha qad tanzilu alaihim alaihim shayatin shaydanan su ko musu yusammuna ha ruhaniyatul kawkab suna kiran wannan tawshidanin shine ruhaniyan tauraro tauraro sai ai kuma kawai ruhaniyan sa kawai sai shi kenan sai ya sai ya ga maka abin da kisa ya ga maka wa qad taqdi ba'd hawaiji mace wani lokaci suna biya musu wasu bukatun su tabbas sai ga sun biya musu wasu bukatun su imma bi qatlin ko su kashe ba'd ba'd a'da'i wanda kuma makiyan su ne sai ce wa kake so me kake so sai ce makiyina wani aje a kashe shi sai je je ya kashe maka shi aw imradi ko je samun masa da rashin lafiya aw bi jalli ba'd man yahwulahu ko kuma sai su kawo masa wani wanda yake son a kawo masa shi wa imma wa imma bi ihdari ba'd al-mal ko je kawo masa wasu dukiya kaka tsammanin wani ya ce kawai ya dako wani gani ya kawai ya sa a juya dako ya ya zama kudi ka tsammanin wani wani addu'a yana da wani ilimi na musamman ne a shi da suka masa wannan aikin ولكن الضرر الذي ولكن الضرر الذي يحصل بذلك اعظم من النفع sai dai ya kamata duk masu irin wani ilimi da yake cewa su sani cewa abin da za su samu na cutuwa wato zai zama ya ninninka amfani da za su samu na biyan bukatar su a yanzu bal takuna adhafa adhafan naf'i za su ninninka wato wato shi amfani da suka samu idan ya biya maka wani bukatu ne musamman shi wani shedanin zaka zo daga baya zaka ya hana ka wasu abubuwa kuma daga baya daga ci abin da malamai ke magana sai ka ga wato ya gada maka da wato wani cuta cuta cuta na wato rashin a cikin iyalanka za a rika samun wasu suna guda ɗaya daga ciko guda biyu sun fita sun fita zakka a ganshi wanda mai shanyen kafa ne ko wani wani abu ya kasa wasu abubuwa kuma shi ma idan suka tafi aka ƙara samun kuma su ma ayyansu su ma haka za a sake samun su ɗaya biyu shi ma za su je su kan daɗe maka ɗa baka sani ba in ga ja'i bace sai ga shi can wani kakansu ne ya wani laifi ba a sani ba shi da baya yana neman su kuma shaidanu yadda suke tunda dama su shaidanin wanda za a aiko su maka wannan hidiman ba su ne asali ka roƙa ba shugabannin suka roƙa su kuma shi da suka zo aka faɗa musu su maka wannan hidiman za su riƙa maka da cin adawa kai ma to kuma za su riƙa yi maka suna ɗan baka tsoro kai ma ko kuma suna cutar da iyalanka kai baka sani ba daga ci abin da malamai ke magana shine wani lokaci kaga sun mai da mutum sun mai da mutum ya zama wani shagirgir haka ya zama wato bako cikin al'umma idan ga shi kawai ka gan shi shi a cikin al'umma yadda yake rayuwa ba daidai yake cikin jama'a ba eh ka- ba irin shi za a ku ce wani ai sufi ne ya zo wucewa kuna ganin shi a daga hannu ko gashi gashi kazami a masa Wa- wannan ba duk ba daidai bane wannan wannan wannan ana ana zuga shi ba ya- idan an mai da shi wani wani wanda ke bai da wani bai da wani hankali sosai ko kaya ma ya kasa ya sa kayan kirki ya kasa wanke bakin kirki ya kasa wato yin tsafta kaga wato sun hana shi zaman lafiya da alsarar al'umma wannan yana daga cikin abinda malamai ke cewa wa- abinda ibn taymiya ke cewa zai samu wato wato cutarwa wanda ke hannun ka wannan amfani da ya samu daga ciki kuma abinda malamai ke magana shine ya zama kamar wato eh, ya ya- ya zari ya je yana yin wani wuri- wani wuridin ga ka'ida idan aka zo aka ce kai ya ji tsoro da ya zo kuma shi ke ne ga wata canwa ya kankanuwa ta dinga cika ɗaki ya ji tsoro shi kuma me kake so ya faɗa wasu ya kasa faɗi ya kasa faɗi shi ke da ya eh, suka haukata shi ya zari a haka da yawa kuma ana samun haka a daga ci kuma akwai wanda kuma za a ga a, ya ce shi aljan ya ce masa ai sai sai- sai sun kulla kulla sai sun kulla kulla kulla shi ne sai sun kulla wai kawance ba abokai ba abokai taka za ka kira shi ba kawance bayan aka kira kawance ka san namiji da namiji aka kira shi kawance ka kasan wato fa za a yi wani fasikanci kenan kwarai da gaske to shi ne sai ya ce sharadin shi ne sai za ku kulla kulla tare kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan mutum ba zai yi su ba sai ya sai da addininsa sai ya sai da addininsa kaga to me aka yi kenan shi sa malamai ke magana cewa duk wani wanda yake wannan ilimi na taurari yake wannan bokanci to ya tabbatar babu yanda za a yi wannan ilimi sai face wato ko dai zama wanda yake ya ma bar- ya ma cire rigar musuncin baki daya ko kuma yana gab ya zama cikin ya zama ya daga cikin wato manya-manyan fasikai da aka sansa a cikin wani al'ummar Allah ta'ala ya tsare mu a to daga nan ne zaka fahimci cewa duk wani mai adalci duk wani wanda kike baka shi adalci a, ya kamata san cewa akwai akwai bambanci bambanci kuma a bayyana take tsakanin ilimin ilimin taurari wanda ke an halatta wanda eh, wanda an halata da kuma wanda ke shi haramun ne ilimin tarayya wanda ke an halata muka ce wannan ilimi ne kuma akwai bambanci ba kuma ban- ba kuma da shi ba ba da wanda zurdu a cikin sa in ka iya ka iya in baka iya ba shikenan ka je wurin wanda suka iya su gaya maka sabani shi kuma wannan ilimi na at-ta'thiri at-tayyuri as-sihri wanda shi akan je ne ana neman wato sa'an shi wannan tauraro din kaga ba zai yi a hada wannan ilimi ba kuma a ce wannan ilimi ilimi ne na ladunni ko ilimi ne na na na na na wannan ilimi ne wanda yake na batini da ake da yake zama burbushi na burbushi na annabta kamar da aka sani ilimi na kirki ilimi na malanta na kirki ai wannan burbushi na annabta gadan annabawa suke yi to ba zai yi a ce wannan ilimi ya zama daidai da wannan wancan ilimin ba saboda wai shi wannan ilimin yanzu da ake yi ilimi ne wanda sa'a ba Allah ta'ala da manzon shi to ba zai kuma ka ce wai malamai da suka san Allah ba wanda su ne amintattun Allah a ban ƙasa ka same su wai su ne suke yin wannan wannan ilimi ba zai yi ba saboda haka duk wanda kaji yana cewa shi malami ne kuma yana yin irin wannan ilimi ne kuma alhali ka kula ka kula ba ka ga yana yin ma- mazala da'a ba cikakkiya to haka wannan ba daidai yake ci da- wato bai ba bai shiga cikin wato a, ilimi wanda yake ya halatta ba Allah ta'ala a cikin Qur'ani cewa yayi ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ubangiji yake cewa duk wanda ya ma Allah ta'ala da manzon shi da'a to zai zama yana daga cikin tawaga na annabawa da siddiqai da shuhada da salihan bayi kaga to mutum ya zama shi ba a san shi da wata ibada ba ba a san shi da wata ibada ba an san shi ne da wasu da wasu laifuka manya na musulunci ta za a yi a ce shi wani ce shi wani ilimin da yake ilimi na musamman kuma ilimi daga Allah ba zai ce daga ilimi daga Allah ba saboda ubangiji a ba zai taimaki ko kuma ba zai saukar da wani ilimi ya buɗa ma maka kirjinka ba da wani ilimi daga wajensa sai idan wato ka ya zama mai da'a shi kuma mai yin wancan ilimi din ba ba a san shi da da'a ba hasali ba an san shi da taimakon wato shaidanu an san shi da kuma da- da da sa'a ma Allah ta'ala kai tsaye to babu yadda kuma Allah ta'ala kai kuma ya baka wani ilimi na musamman alhali a, ba daidai kake yi ba baka yi mamazan Allah da'a da'a cikakkiya baka nisanta abin da ya hana ka ba kuma ka nisanta abin da ya tsawa ban za ka samu irin wannan mutane suna yi imani da wani bangare na littafi ne sun kuma kafirce wani bangare na littafi sun yi imani da wani bangare na littafi da za ka same suna yin wasu ibaduka kamar za ka ga kamar nake mana tawa kaji mata suna cewa ai sun an gasu suna yin wasu ibaduka duk idan aka zo bayan a lokaci kaza baya fitowa sai yayi wani awa kaza yana yin yana yin zikiri yana yin wuridin sa to kaga wannan shine ayyukan muke cewa sun yi imani da wani bangare da littafi sun kafa cewa wani bangare da littafi sun yi imani tunda suka shi suna dan yin zikiri suna roƙon ubangijin amma kuma sun kafa cewa wani bangare ta yanda kuma suke yin wasu laifuka wasu ma wato ta da musulunci to amma tare da haka idan ka same su suna yin zikiri din za ka kuma suna yin zikiri ne ba akan mu fuska ta shari'a ba za a kuma kuma a daidai lokacin da yake da yake wannan zikirin yana bautan Allah yana roƙon Allah amma kuma bai bauta ma Allah ba sai da wannan tawarin ya ce masa ya bauta ma Allah a daidai wannan lokacin to kaga abu ya lalace wannan abin da ya yi ai kaga ba ba zai zama ya gina shi kan harsashi na da ake karban aiki ba saboda abin da harsashi da ake karban aiki kaman guda biyu ne na farko shine ya zama ya tsanta ma Allah ta'ala addinin ya yi shi dan Allah ne dan za kuma Allah ya sa shi haka wannan shi ake al-ikhlas al-ikhlasu sannan kuma ya zama kuma ya gina shi ne akan wato yi ma manzo Allah biyayya cikakkiya wato ya zama wannan abin da yake yi sunfurin ibada da yake yi sunfuri ne da ya samu daga manzo Allah kaga wannan kuma shi ko tararu ya bashi ko kuma wannan hali ne na tawarin ya bashi wannan wannan ibadar ba zai kuma wannan ta wannan fuska a ce a ce shi waye abin da yazo da shi ilimi ne na na dunni ko ilimi na batini ba Allah ta'ala ya bashi a wallahi wannan ilimi ne na shedani daga cikin alamar da a fahimci cewa waɗannan masu masu bokaci taurarin nan ba sa kan komi shi zaka same wato duk wannan duk abin da suke yi da abin da suke na wannan ilmuka na buge-bugen kasar da suke yi da kuma neman tsali'i sa'iri tsali'i wato mai farin ciki da wanda ba mai farin ciki ba za ka same su takwarorinsu wanda suke sauran addinai irin shi ne suke yi to ga ƙa'ila allah ta'ala shi abin da aka saba sani shi ne wato yana kawo abubuwa ne da yake keɓanta mummunai da shi inda zama suna da bambanci da sauran wanda ba mummunai ba za ka same mu akwai abubuwan da muke yi wanda in ba mu ba mummunai ba mai yin su a duniya duk yanda muke yi da da abin da zamu yi ubangiji ubangiji ji dadi ya ba mu lada za ka same ba mu yin irinsa a duniya sallolin mu ba mu yin irinsa azumin da muke ba mu yin irin shi yanda muke bauta ba Allah mu gina shi akan ikhlasi da mutaba'a ba mu yin irin shi a to kaga wannan shi ke nuna maka cewa wannan ilimi da suke yi da suke cewa na Allah ne ba da Allah bane saboda me saboda sauran takorin su da suke sauran addinai shi ba irin shi suke yi ba kwabo da kwabo babu wani bambanci sannan kuma daga cikin abin da zai ƙara nuna maka cewa waɗannan mutane suna kan bata shine wato yadda zaka same su ba sa cikin rayuwa rayuwa ta rayuwa mai daɗi ba sa cikin rayuwa mai daɗi wanda ake samu inda a wajen mummunai galibin su zaka same su suna daga cikin wanda suke sun samu munafunci ta zuciya suna ma ubangiji wato tawa ba suna ma ubangiji shakka cewa wato ubangiji gami da cikakken kudurarsa cikakken wato ikonsa da yake shi akan bayi suna ganin kamar wannan magana suna da wani ilimi da za su iya zuwa su ma ubangiji waye ko kuma in abin ya zo daga sama su durƙusa in kuma daga ƙasa ta zo su yi sama kaga wato wannan wanda yake da wanda kaga aina mai ubangiji ta baba ne to kaga bayan da za a yi mai irin wannan ya samu rayuwa rayuwa ko mai daɗi shi za ka same shi rayuwar shi babu babu wato kwanciyar hankali za ka duk yanda zauna in wato in a littafi da biro yake za ka ga ya bata littafansa da wannan abubuwa idan duk inda ya zauna inda shi kadai za ga ba abin da yake sai a wannan wannan wato yar abin da yake biye biye kasan dashi da shi aiki su kenan yana sai ya gani wai ina sa'a shi na rashin sa'a shi take kaga to ai wannan babu kwaci hankali aikin ka kenan ai gwara wato gwara gwara wato mu yan adam aban mu da nayibitin mu a bar mu da yar kasa da mu mu je mu fada ma muka fada muka muka shiga cikin ruwa fanjam daga bayan mu fito wanda ya fi daɗi a rayuwa amma a ce kullum kai ke ninka tsantsan haka wannan aiwa da wani azaba ce baka san wannan ba baka sani ba shi sa Allah ta'ala ke yake ban mu dai cewa ubangiji duk da za ga mu ne wani lokaci Allah ya jarrabe shi da wasu abubuwa amma kuma shi da imanin sa yana da cikakken rayuwa mai daɗi man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ta'ala ke cewa za mu baki rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa mai daɗi shine wadda abin da ya same shi zai cewa daga ubangiji ne sannan kuma a wato duk abin da wato da zai same shi ba za ka ga same shi wato zuciyar shi tana cikin kunci ba a shi ya jin cewa ma ko zai tsallaka kuma idan ma ya mutu a haka akwai wani rayuwa mai fafada a gaba kuma za ka ga ta rayuwarsa ba wani abu da ya dame shi in wani wani wani ya masa laifi ya san kawai wani dare yayi zai kai kara wurin mai sama kawai shikenan shi kaga shi in ya kai karan ko shikenan ko gobe za ka ga kaman ba yi ba amma shi wannan da ya yi za a aikinsa kenan bige bige ya je wurin wannan a shi wannan ko bai gama iyawa wani ba zai je wurin wani shi ma ko bai gama iyawa ba a ce ai sai ka je ko Nijar a daga Nijar a ce ka je Masar daga Masar a ce ka je India to kaga abu ya lalace kuma haka da ake taimaka ake musu wato yawo da hankali mutum ba zai taba zama wato ya da cin kwaciya hankali ba sabanin mummunai mummunai za ka same su duka su sun imani da kadara alkhairinsa da sharrinsa mai daɗinsa da ba mai daɗi ba sau da to kaga duk mai irin wannan ya zama bai da ka ga shi yana cewa shi yana yin ilimi ilimi daga ya samu daga Allah ne kuma wai abin da ke shi ba sihiri yake ba amma kuma ka same shi baya da rayuwa rayuwa mai daɗi ka ya ya tsangwa kansa zai fita sai ya jira zai zauna sai ya jira sai ya buga ya ga zauna sannan zai zauna ya fita sai ya buga in ka gan shi da irin wani to kaga wannan ba ilimin ba ilimi na Allah ta'ala ba saboda ilimi na mumini na muminai shine ilimin da zaka dogara da Allah ka yi imani da kaddararsa da sharrinsa alkhairarsa da sharrinsa daga cikin alamar zaka fahimci cewa waɗannan mutane ba sa kan komi na na shiriya shine wato yanda suka halatta yin magani da abubuwa da suke na haramun haramun ko makaruhai an za ka suna haram suna halatta suna halatta mu mutane su yi wato azab li ghairillah su yanka saboda wani Allah duk wanda kaji ka je wajen ka ji ya ce ya fara baka wani kala na dabban da zaka yanka kuma ka ce idan ka yanka din sai ka dauki wani ajiri kaza sai ka yi kaza ko ce ma ka yanka ba ko babu yankan ba kawai ka daure shi ka mishi wa dauri na musamman kuma ka binne shi a haka to wannan boka ne ba malami bane wannan abin da yake ba malami bane ya ji ya yanka wani wani rauhani ne wanda kuma shi zai amfana da wannan abu to kaga wannan wannan abin da aka yi ma shi ba kashi wannan shirka aka yi sannan kuma yana daga cikin abubuwan da kuma su bokaye da suka ƙara koya mana kasan su aljanu su aljanu da shedanu yanda suke in ba sai bar raba ka da addinin ba za su baka da addini amma kuma sai su lalata maka addini idan an in za a iya wato ga wanda suka sani su yanzu wanda suke na yanzu matasa zu Allah ya sa mu sani ba Allah ya taimake ku wato ga wanda suka sani za ga da can ai ana cewa a rinka karanta wasu sumfurin addu'a na karanta na karatun Qur'ani sai a ce a karanta misali yasin amma da an zo wajen mubin mubin kasan tana da mubin da yawa ina jin guda bakwai ne ko to in aka zo duk wajen mubin sai a sake komawa farko sai a sake dawo a karanta sai an je mubin na biyu kuma sai a sake koma farko can sai sai an je mu bin haka za a ci kaga wannan wannan kaga ko shakka babu wannan wato bokaye suka kawo shi karka tsammanin cewa wannan abun wani abu ne da ya ya halitta bal wannan abun haramun ne kuma bokaye suka fara kawo shi amma mutane da yawa sun karbe shi musali ba daga ci akwai karanta idawaka idawaka idan zaran wannan shi albuni shi ya kawo shi a cikin tafinsa idawaka in kana neman in kana neman mutum ya kudi eh kawai sai ka tauni idawaka idawaka wajen neman arziki daga ciki akwai wanda za ga abinda wasu masu masu rukuya suke yi kaga a kawo wani farin kyalle a rubuta bismillah ko a rubuta a'udhu billahi sai a rika zuwa ana akan kowace harafi ana kunawa sai a dinga shi mai mara lafiya a dinga bashi yana shakan wannan kuna kuna sai ka ganin da nan kuma kaga aljannin kawai shi sai ka kawai in ma magana zai yi in kuma fita zai yi sai ga abin ya lafa wannan shaidanu ne shaidanu ne wanda ya bi wani karfi idan ya fi shi karfi shikenan sai sai ya dan koran maka shi in kuma dama kuma an canjar shi kenan zuwa lokaci kuma sai ya dawo daga cikin akwai wanda za ka kuma su ce kuma ka je ka kirdari waje da yake na duhu ko ba ka je da ka yi dinga amfani da tunani na kaza ko ka je ka rika sa zobe na kaza maganar ka ce wai ka sa zobe na na azurfa yana koran aljanu duk wannan babu shi wannan duk jahiliya ne da kuma wanda ba san addini ba sa kawo shi to dai ire-iren waɗannan abubuwan ya daga cikin abinda wato da yawa malamai suka san cewa yayi yayi yayi hannun riga da da hakikanin abin da aka kwanta aka koyar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da amma kamar da aka sani wasu zaka suna suna yi ana samun wasu wasu malamai musamman malaman Allah kasan ka dawo ba ilimi yanzu ba da an ce kawai in ka in ka je karanta yasin da kadi mubin ka sake dawowa wasu daga cikin mutanen kirki an samu suna yi kuma sai ya ce maka ma ana bukata tana biya to bukatan ta biya ne ba saboda yana kanta wannan sumfurin ba saboda shi ma bukaci ne kuma ya gaskata mu ubangiji shi ya shiga ya shiga abu a kaikaice a jahilci sai ubangiji ya biya mishi bukatunsa amma ba wadan yana kanta wannan mubin mubin guda guda kaza din ba wani babu yanda zai duk wani mai hankali da ya san addini ya ya halatta shi amma kai wanda nace ana samu wasu mutanen kirki suna suna yin irin irin wannan addu'o'i ba yana cewa diya ne aka ga sau shi kenan su ma a wasu kudin gora ba a lallai su din sun abinda suka yi sunan shi jahilci kuma in ma ba jahilan bane to sun bi makawon bi suka yi ma waɗancan mutane din amma asalin da aka samu an samu waɗannan abubuwa ne daga su waɗannan bokaye Allah ta'ala ya fi mummune mazan su da matan su rayu da wanda suke matattu amma dai wannan ba daidai bane daga abin da zai saka ka fahimci kuma yin wannan abubuwa ya daga cikin abubuwan da zaka fahimci cewa wannan ba daidai bane shine wato hatta wanda yake ubangiji ya sanya yana ibada kowa shi ba malami da amma dai ubangiji ya sa mutum ne mai son ibada shi da kanshi zai fahimci cewa karatun wannan irin wannan ya san ko ka irin irin waɗannan kone kyallan zai ganshi abin ya zama shi ba ko addini ya san ba shi a koya musu ba to balle kuma sauran malamai saboda wannan ba daidai bane ya kamata a daina idan Allah ya jarabtu wasu suna yi suna tsammanin cewa wani shirya ce ko kuma wani wani mujarrab ne an jarraba wai akwai abu da ai mutum ya jarraba ya ga yana yi sai mu wa mutai duk wannan ba daidai bane babu yadda za a kawo maka bid'a da sunan ka ce ka jarraba bid'a kuma a kawo da sunan kace ka jaraba kadin qur'ani ibada ce an kawo ka wani sirri wani wani simfuri na musamman mubin na musamman ka sai kai kaza ka ƙara bi da baya da baya ka ƙara dawowa to me yayin mace tsakanin wanda ce shi dai ka tada da bas kuma ɗan gabas da suke haka sai su kan tada da bas eh da bas haka a tayi a tayi da bas me yayin mace wannan ba bambanci saboda haka duk wani wanda ya san ilimi ya kuma san sunnonin manzon Allah da kuma da atharu salafiyya wato magaba abin da ake rawaitowa daga magabata ya san wato babu yadda za a yi wato wannan abin ya sha lokacin to insha Allah za mu karasa sannan daga cikin abin da daga cikin insha Allah ai gashi mun abin nan daga cikin abin da wato abin da alamar da zaka gane cewa waɗannan mutane ba sa kan wani abu na shirya shine wato zaka same su sun fi kowa adawa da sunonin manzon Allah musamman hadisai wannan ba wai su masu tsibu ba kadai ba duk wani da yake dama shi baya san shirye manzon Allah to shi zaka yana da adawa da sunnoni shi galibi qur'ani zaka aya da kula yake sunna kuma ita ke yin ma qur'ani sharhi to aje a ce mu koma sunna ta bada sharhi shi baya so to su ma masu irin wannan ilimi zaka same suna da wato bakar adawa da sunnonin manzon Allah da kuma ala cewa al-athar salafiyya al-athar da ake rawaito daga irin su manya-manyan tabi'ai Hasan Hasan al-Basri Sa'id ibn al-Musayyib su Malik su Abu Abu Hanifa su Ash-Shafi da ka fara kawo zai ce to to to ai waɗannan su ɗan shari'a ne wannan mu ka bar mu mu ɗan baɗi ne ko mu mu ɗan na musamman saboda saboda ya riga ta cewa babu yadda za a yi hajarsa a samu a karɓi hajarsa sai yayin da mutane suke suke da ƙarancin sanin sunna duk inda mutane ke da karancin sanin sunna to da ka samu a cikin al'ummar akwai surkulla a ciki akwai camfe-camfe akwai tsafi kuma diya ne aka wani banda suna amsa wannan wani abu ne da yake an jaraba an gani haka kuma abin yake sau da haka za ka samu shi ma yana daga cikin wanda suke adawa da duk wanda ke shahara sunna duk wanda ya zo shi ake sakenin a wazinsa yana cewa sunna kaza sunna bid'a sunna bid'a za ka samu sun fi kowa adawa da shi sun fi kowa adawa da shi kuma sun fi kowa haɗe kai wajen su ce su dai a bar jama'a kan al'adarsu suka saba a kai ka duba gani ba su ma ba sun ka kawo don waye ya gaji wani tsaki ba wanda ya gaji tsaki ba wanda ya gaji tsaki kuma kun kawo wasu abubuwa ba al'adar jama'a ba kuma ku ce kar wani ya kawo sunna shi da ya kawo san zuciyan wato abin da Allah ta da manzon shi suke so ba san zuciyar shi ba daga ciki abin da za ka gane cewa waɗannan mutane a gida koda sun ce maka sun dan mutane ne na Allah amma ƙarya suke ba da Allah bane shi zaka ga wanda suke kusantar su manya manyan almajiran su shine wato waɗanda suke suke ahlul fujur ne wato fajarrun mutane ne da fasikai eh wato ba za ka same su wanda suke musu a gida gidi su ne wanda mutanen kirki ba za ka same su kawai daga wacce ba ta da kallabi ta je to kaga ta je a jiya ta bukata ne kenan sai wanda an yi sanka ta fara a zalimi ne an san shi kawai shi wanda ma kawai in ya je ya je neman wani duniya ne to shi kuma ka'ida shi ka'ida shine duk wanda kaga abinda aka sani yan duniya ba sa yawan ziyartar dan lahira so dan lahira zai tuna mushi zai tuna musu Allah da manzon shi eh gaskiya ne ai saboda ai idan ka je zai ce maka Allah da manzon shi shi kuma dama tunda ya ya gina abin shi ne aka san Allah wa rikin Allah da manzon shi bai sa tuna mushi su to kaga idan kuma ya zama suna yawan ziyartar ka to alama ne cewa kai ma malantan da kake ba malantan da Allah da manzon shi ba kana manta na duniya saboda haka wannan abin da kake yi ba ba daidai kake ba sun sun sa wato kun samu wani abu ne wato in common ne hada ku tare kamar da ake cewa wato ba za ka taba ganin tsuntsu ya shiga cikin ayarin waɗanda ba ɗan uwan shi tsuntsaye ba ba za ka ganin wato kuciya a cikin ayarin ayarin tabaru ba ba za ka samu haka ba manzala ke cewa al-arwahu juludun mujannada su ma sun ga sun ga kadan duniya ne su ma suke suna neman ta duniya kun haɗe a neman duniya shi kenan suka zo kana suna biya maka bukata su baka kuɗi kai ma ko kana biya musu bukata yadda kake hidimta musu kake sashi a suna hidimta musu kaga wannan da shi ma alama ne da malamai ke cewa za a gane cewa shi wannan ilimi ba ilimi na Allah ta'ala da manzon shi ba daga ciki abinda ake ka malamai ke faɗa shine wato ire-iren wannan mutane suna da tasamuhu qalaq qalaq wato wato suna da wato tasamu suna da wato sassauci kwarai da gaske yanda suke jin cewa wato ba su damu da alwala wal bara ba wato ni cewa mu ya namu ya namu musulmi musulmi kafiri kafiri za ka su su damu ba saboda idan suka ce musulmi musulmi kafiri kafiri to wani ba zai ba su dama su suna aro wasu abubuwa baki daga a cikin wato musulunci ba amma idan aka suka ce kowa da kowa a bar shi kawai a yamutse a yamutse kawai a ta rayuwa ai wannan shine shine yayewa to kaga wanda zai sanya su suna ara'ar wasu abubuwa suna kawo shi a cikin gidan musulunci kuma suna fassara shi da doka na musulunci ka tsammanin wannan abin musulunci ne alhali ba musulunci bane kamar da wannan shi aka samu da ajiyar alhallaju aka samu kuma da a rayuwar kuma su ibn arabi suka ji suka dauko su abubuwa na hakika da kuma cewa kowa kowa Allah nan ne sauransu a wasu a wasu a wasu al'ummai suka zo suka kama da shi haka kuma suka ji suka koyo wato waɗannan sihiri inda taurarin nan a wasu garuwa na indiya da sauransu suka kama da shi a cikin gidan musulunci suka bata addini daga ciki insha Allah wannan shine zai zama kamar na kusa na ƙarshe daga ciki za ka same su sun fi kowa wato kira zuwa ga sirri duk malamin da gashi ake sake na kiran kira zuwa ga wani sirri kuma a kiyaye sirrin to wannan alama ce na cewa shi abin da yake ba da Allah da manzon shi bane saboda abin da aka saba sani shine wato koyar musulunci a fayyace take ubani mazala ya bar mu ne akan mahadatul bayda akan farar wato shiriya shiriya ce fara wacce take kowa ya zo ya gani to zai ga zai ga wato wannan shiriya ce wacce ya kamata kowa ya karba amma idan ka ji cewa kar kai magana ka ka kiyaye sirrin nan gumul bakinka to wani alama ce na cewa wato abinda ake koyarwa din ba ba koyarwa ne da musulunci ba kuma shi ma kanshi ya san wannan ba daidai bane idan wani ya ji zai kafirta shi ana cewa wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alaihi nas so da shi ma ya san wannan laifi ne a gidan musulunci amma yake cewa a boye a boye shi ahli sirri ne yana da wani sirri ne bai san a faɗa daga ciki shine abu zaka same in bai yin irin wannan ilimi zaka same shi yana da hubbul azama wa dhuhur yana san wato girma da kuma san ya zama shi ya ko an fi jin sunan shi akan kowa kuma yana neman mabiya kwarai da gaske to in kaga mutum na neman mabiya to kaga wanda zai sanya zai sanya wato ya rika ya rika zuwa da wasu dokoki na musamman zai rika yana san ya kawo wani abin da zai zama a ce al-khaliya da khaliqul ada misali a ce yana da wasu abubuwa ya mu'jiza yana da karamomi da yake zuwa da shi duk wannan bai zo da wani karamomi ba kaga babu yadda za a yi wato wato sauran mabiya sai da cewa shi mutumi ne na musamman to shi kuma wannan karamomi da zai zo da shi tunda karamomi ne ba zai bi ubangiji ya ga tantanta ubangiji ya bashi wannan karamar ba tunda yayi gaggawa sai ya je yana ta wannan ilimi yana neman ajin su don kawo mishi wannan karama din kaga daga nan kaga shi ma sai ya bace sai sanya shi ya zama ya shiga cikin wato dimuwan kafirci da kuma ilhadi da kuma zandaka bi sani ba waɗannan su ne wato alamomi da malamai ke faɗa cewa duk wani mai yin irin wannan ilimi in ya in abin ya ka kasa gane ba wai shi ilimi na Allah yake ko ba na Allah ba to ka gwada shi a waɗannan abubuwan da muka faɗa in ka ga ya ɗaya biyu ko uku sun shiga ciki ya ya bayyana maka cewa haka akwai shi a cikin wannan mutumi din to ka tabbatar wannan abin da yake yi ba shirya yake ba ba kuma ya samu wannan dokan ne daga cikin Qur'ani ko sunna ba kuma duk wani wanda Allah ta'ala ya jarabce shi da wannan babban mu kira da zamu masa ba ba shi anan amma dai zamu tunda dai ana dauka watakila zai kai zuwa gare shi shine wato ya kamata ya san cewa ya ji tsoron ubangiji abin da za a ga mishi kenan wannan ilimi da yake yi ba ilimi ne na Allah da manzon shi ba idan da tan yana da fahimtar cewa Allah ne da manzon shi to yanzu dai bayan hujja bayan ya duba mangan da malamai ke faɗa ba ma mu ba ya duba sauran mangan da malamai ke faɗa imamu shafi'i imamu khattabi da mun kawo manganin malamai suke cewa wannan ba ilimi na Allah da manzon sa ba to in ya fahimci haka to dole ya ji tsoron ubangiji ya kiyaye shi ya kuma ji tsoron wata rana da zai haɗa ubangiji ranar da wato ba wani wanda zai na mushi komai sai aikin sa in ya je gaba da ubangiji da wannan abin to ya tabbatar abin da yake samun kuɗi da wannan sana'ar to sana'a ce ta hulwanul kahi sana'a ce haramun ce ya ci wannan abin da aka bashi kuma wannan abin da ya ci ya ci kuɗin sutu ya ci kuɗin wato da wuta ne wanda ya tantanta gare shi haka kuma duk wani wanda ke zuwa wajen su yake ce su je su nema mushi wani sa'a ko su bashi wasu abubuwa na duniya idan mutum ya riga ya ji wannan hujjojin da aka faɗa ya ce wa shi ma yanzu zai riga zuwa ya ci gaba zuwa irin waɗannan mutane to tabbatar duk wani abin da shari'a ta faɗa na azaba da aka tanar ma duk mai zuwa irin waɗannan mutane cewa ba zai wato ya kafirce ba kaza yayi kaza yayi kaza ba za a karɓi sallolin sa ba to shi ba ya shiga cikin wannan wannan wa'idi ya shiga cikin wannan razani da ubangiji ya faɗa da kuma da manzon shi ya faɗa a madadin ubangiji Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mana imanin mu abinda kawai ya rage yanzu zamu zamu magana akan wato hukuncin sihiri da mai sihiri din wanda kuma shine zamu ci gaba da kuma magana abinda malam zai faɗa mana tsindim a cikin littafi shi yasa ba mu zamu magana kan wannan ba illa iya kai a dukkan mun faɗa cewa duk wanda ke zuwa to ya tabbatar da wa'annan mutane suna yana zuwa wajen yan sihiri ne to in kuma yana cewa wace masu sihiri ne to sai ya zo ya karkada kullun sa ya shiga cikin nasoshin shari'a ji me aka faɗa ga kan mai zuwa wurin mai sihiri da kuma shi kashi mai sihiri din na kafirci da kuma fita daga musulunci da kuma fasikanci in ma fasikanci ne abinda muka tare Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ya kade mu daga waɗannan mutane Allah ya raba al'umma Hausawa daga wannan bala'i da har yanzu yake yake cigewa har yanzu Allah ta'ala ya jarumce al'umma Hausawa da canfi da kuma wato bibiyan waɗannan mutane Allah ta'ala ya raba mu da su wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah sai mu